أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحج مدنية وهي سبع ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الحج مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم wannan sura da ake ambaton suratul hajji ana kiranta da suratul hajji ma'ana ana maganan ayyukan hajji a ciki manasik na hajji ayoyin za su magana a kai to sura ce wacce muna rubuta mata madaniyatu surar da aka saukar a madina amma cikinta akwai ayoyi da yawa waɗanda suke na makka don haka wayan in ka ji sun ce mata makiyatu to babu laifi suna da hujjojinsu akan cewa ayoyi da yawa a cikin na makka amma a riwayar warsu surorin da muke rubutawa na madina guda ashirin da bakwai wannan suratul hajji tana to tana da ayoyi guda saba'in da shida ta fara da cewa bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim tura ce da suke magana a kan mutane gaba ɗaya wanda yake musulmi da wanda yake mumini da ma wanda bai yadda ya karbi aikan ba ai dai ya san ana mutuwa ko to Allah yana magana da shi don haka aka ce ya ayyuhan nasu ba sai ya ayyuhan ladina amanu ko ya ayyuhan ladina kafaru ba a ya ayyuhan nasu duk mai amsa sunan mutum ya kaɗe kunnensa ya ji in yana cikin musulunci ya kare rikewa ya kare jin tsoron Allah akan wanda yake ji in baya cikin musulunci to ya ji tsoron Allah ya shigo musulunci Allah nan shine ubangijin kowa zai kace kowa sai kowa ya zama babu kamar yadda dama a babu daga babu aka tsawo aka zamo akwai ko za a koma babu don haka Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum kowa ya ji tsoron Allah Ubangijinsa, ma'ana dukkanku kowa ya ji tsoron Ubangiji. Mu ji tsoron Allah Ubangijinmu ya mu mutane, ittaqu rabbakum ku ji tsoron Allah Ubangijinku. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Lallai girgizar da za a yi wanda zai ruɗa kowa ya raza na kowa ya firgita kowa na tashin alkiyama ba abu ne karami ba. ba abu ne mai sauki ba wani babban abu domin za ka samu za ka samu wato sarar da tashin hankalin da ba ka taɓa tsammanin sa ba Allah yana faɗin cewa ido ma in ya tashi fita a rannan irin ka san in hankalin mutum ya tashi ko ya ga wani abin razana ido da ya kan fito ko to idon ka zai fito fito wanda ba ta taɓa fita irin wannan ba saboda razanar da ka yi ba ka taɓa razana irin wannan ba zaka ji Allah yana cewa yawma yunfaku fi suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah ranan da za a yi hura kaho na tashin alkiyamar nan to duk wanda yake cikin sama da duk wanda yake cikin ƙasa in banda wanda Allah ya so ya toge kowa sai ya firgita kowa sai ya razana kowa sai hankalinsa ya tashi to fa ba karamin tashin hankali ne irin na yadda in ka ga gobara zai ci gidanka ko zai cinye ka ba ba karamin tashin hankali ne irin na wanda in ka ga mutuwa a cikin ruwa ko a hatsarin mota ba a tashin hankalin ya wuce wani tashin hankalin tashin alkiyama wani irin tashin hankali ne da mutum bai shirya masa ba bai san ranar ba kuma za ta afku dole ne kuma sai hankali ya tashi inna zalzalata sa'ati shay'un azim lallai girgiza ko firgita na tashin alkiyama wani irin babban abu ne wato ba abu ne mai sauki ba kamar ka tambayi Allah wai yaushe ne wani rana ne shi zai ba da bayani yau mata rauna يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضها وتر... يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها ranan da za a ga wannan tashin hankali ranan da za a ga wannan girgiza ran da za a yi wannan firgita ran da za a ga irin wannan abin da Allah ya ajiye na hawa yawmin kiyama wato abubuwan ban tsoro na tashin alkiyama تذهب كل مرضئة عما أرضعت قوة من شاير و إن أنت مرضعة وتولى جان bakin nononta a bakin yaron yana kan nono ita ce murbiya to saboda firgici da tashin hankali da razana za ta jefar da yaron ba ta san ma ta jefar shi ba to zalu kullu murbi'atin amma arba'a kowace mai shayarwa za ta rikice ta rude ta turgice ta yada abin da take shayarwa lokacin da yake shan nono yana dukan nonon a jikin nonon ta lokacin za ta cije shi ta yar kuma ta tsallake shi ta wuce babu tunanin me zai same shi babu tunanin yaya zai zama babu ita kanta kawai ina za ta je ka samu tsira daga wannan tashin hankali na wannan busa na wannan girgiza na wannan girgiza na wannan tashin hankali wata ba'u kullu zati hamlin hamlaha kowace mai ciki ya isa aihuwa bai isa aihuwa ba babba ne karami ne matsakaici ne tana naƙuda ne bata fara naƙudan ba kaki za ta haihu za ta yada abin da yake cikin nata kowai gawa ta gane ta haifa ma ba za ta yi ba za ta tsallake shi ne ta wuce tana gudu zuwa inda aka kira shi ne filin alkiyama babu ne tambayar wani bai na za mu je ba a'a kowa ya san inda za a ci kowa ya san ina ake neman sa dan ne ake neman sa kiyama ce ta tsaya za ka kowa yana fitowa na kabari da ya tashi sanya nufa wanda yake raye in a lokacin da ya mutu aka tashe shi shi ma san ya rufa wa tadau kullu zati hamlin hamla Allah ya ce wasaran nasa sukara saboda firgici da tashin hankali sai ka ga mutane suna maye suna tangadi yadda ka san wani mutum ne ya sha wani abun buguwa ya yi masa karo yana tafi yana raba hanya ko haka a guje din ana raba hanya ana tangadi ana maye wato na rudewa rashin sanin me ake ci amma har haka ba mai bacewa da hanya ba wanda zai zo a ce wai ana kiran sai sai baya ne ko ya ce a canza masa abinci mai sai rana ta ba a'a in an yi wannan kiran to ai kowa ya san inda ake kiransa kowa ya san inda za a yi taro kowa kan yanzu Allah ya ce ma hum bi sukara ko da kaga ana tafi ana targadi ana maye kaman an sha abin mayen nan babu ko wani abin maye da suka sha ba wani maye da yake jikin mutane tsabar azaban Allah ne kawai walakin azab Allah shadid azaba ce ta Allah ta tsananta ko duk wanda ka ganshi yana wannan tangadi yana wannan mayan alama ce ta cewa shi din nan bai san ina ya fito ina yake ina zai je ba amma mu'minai Allah yake wata talaqqahumul malaika kuma haka mu ka wuce a cikin baya ba haza yawmukumul ladzi kuntum tu'adu mu'mini da ya tashi daga kabarinsa mala'iku ne za su tsare shi yana kaɗe gashinsa yana kaɗe ƙura a jikinsa suna taya shi kaɗewa suna ce yau ne fa ranar da Allah ya muku alƙawari yau ne ranar kashin alkiyama sai mu'minin su rika ce a'a hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun ai ko lalle abinda Allah ya yi alƙawarin nan annab manzanni sun yi gaskiya hakika Allah ya yi mana alƙawari mun yi imani tun kafin yanzu cewa za a tashi alkiyama shine yanzu ai shine to kowa zai taho cikin nutsuwa irin ne wanda Allah ya zaba cikin kategori bakwai din nan su ba ma filin kiyaman za su zo ba a'a inuwan al'arshi za su zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai waɗansu mutane saki bakwai ranar da ba wata inuwa sai inuwan al'arshi ko a wannan inuwan su annan Allah zai musu inuwa sabhatin yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu akwai sinti bakwai ba wai mutum bakwai kawai ba a aji aji har aji bakwai wannan ajin mutane iri kaza ne wannan kategorin mutane iri kaza ne wannan iri kaza ne annabi da ya fara misali yake imamun adil shugaba mai adalci to kaga wannan ajin zaka samu shugabanni ne adilai sha'un da ta'fi ibadatu rabbih matashin da ya rayu bai san wasa ba bai san kuruciya ba bai san saba wa Allah irin yadda matasa suke yi ba ma shi ya tashi ne cikin bautan Allah ubangiji tun yana karami har ya girma har ya zama mutum shi yana cikin bautan Allah to kaga shi ma da sauran matasa irin sa kategorin su daya رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه Manzo Allah ya ce wani abin kuma mutane ne guda biyu wanda suka yi soyayya saboda Allah, saboda Allah suka haɗu, saboda Allah suka rabu. Ba su haɗu saboda wani kasuwanci ko saboda zumunci na jini ko na gari ko na ƙabila ko na wani wurin aiki ba, a'a don Allah ne haɗuwarsu kuma rabuwarsu ma Allah ne ya raba. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi da mutumin da koyaushe ya tashi sallan farilla a masallaci yake zuwa zuciyarsa na amfare da masallaci da lokacin sallah ya yi noma yake yi ciwo yake yi a shago yake a rumfa yake a taba yake yi natin yake tukawa motarsa yake tukawa motar kasuwa ce a cikin jirgin sama yake a jirgin ruwa yake duk lokacin sallah in yayi zuciyarsa na masallaci in kaga ba ka ganshi a masallaci ba lokacin sallah to tabbas wata lalura ce ko ta mutuwa ya mutu ne ta ayyo ba mai sallah shi ba a'a ta rashin lafiya rashin lafiya yake yi jikinsa yayi nauyi ko fita baya iya yi a'a amma kwantar da shi a asibiti shi yasa ba ku gansa a masallaci ba a'a tafiya yayi shi yasa yau ka ga mun yi sallah ba da shi ba sai dai wata lalura amma koyaushe lokacin sallah yayi koyaushe lokacin sa yana masallaci har ma za ka ga ana misalin irin waɗannan wane kake nema ha kwantar da hankalin ka zauna ana yanzu ma kaɗan za ka ga ya zo sallah in dai baka gan shi ba to baya to rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ke yana cikin mutanen da annabi yake suna irin al'arsu kaga da shi da irin wani irin da irin sa duka wannan ne kategorin wa rajulun تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه da mutumin da yake yin sadaka don Allah a sarari a ɓoye, ɓoye sadakansa ya kai ga koda hannunsa na hagu ba ta san mene ne hannunsa na dama take bayarwa ba. Ma'ana ba wai ina yin sadakan zai ɓoye hannun hagu ne ba ya bayar da dama ba, a yana yin abinsa ne don Allah. Misali zai iya kada wani yaron sai kai wa wani sako. Sai ya nuna wa yaron kamar bashi wancan ne yake jinsa. ko wani alkawari ne ya yi masa Allah zo sai wani ka gani fa akan zama wani irin karamin mutum auren sa tun nan nan ko na ce masa zan biya shi sai ya ba yaron sai kai kaga yaron ne san me yake ciki ba amma in ya kai masa in wancan ya san sadaka aka yi masa ya ce da Allah gashin ba ka ba ka hakuri wai lokacin yayin nisa da Allah kai hakuri ka bai hakuri ta aje ka masa ba komai ba komai ka ga hannunsa na hagu ne wannan yaron aiko ya koye masa abin da ma zai je ya kai hannunsa na hagu wato ba ta san me ya damunsa ta bayar ba ni irin wannan annabi yake da shi da masu yin irin wannan ɗabi'un suna cikin inuwa al'arshi wa rajulun da abni imra'atan ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين وقال لك أخوكم ونمتو شما وانا زي شبكي إنو العرش أما شي tsoron Allahnsa ne ya hana shi lalata da wata mace kyakkyawa ƴar manya irin wanda ake nema wanke hannu ka taɓa kan kowa kin wanda ya rasa tace tana son ya zo ya yi lalata da ita tace ba zan yi ba ni ina tsoron Allah ubangiji رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه da mutumin da shi kaɗai ya tuna Allah yana zaune kawai ya tuna Allah ya ce ko abin da ake faɗa na Allah nan gaskiya ne ba abin da ake cewa mutu tsoron Allah nan gaskiya ne ba mutuwar nan gaskiya ne ba kabari fa gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne amma yanzu ni ga ni na sani na yi laifi kaza na yi laifi kaza na yi laifi kaza in na gamu da Allah ya gani sai ya fashe da kuka saboda tsoron Allah annabi ya ce to irinsa da shi da irinsa irinsa kuma abin suna cikin inuwan al'arshi ranar da ba inuwa ta inuwan al'arshi kaga sunki bakwai ke to mutum ya yi kokari jama'a ya samu categories da yawa a ciki in kana matashi ka samu dama ka zama wani Allah tun kana matashi har girma har tsufa har mutuwa kar ka yadda ka saba wa Allah ka ji inda ake ajiye matasan da ba su saba wa Allah ba sun kuruce su har girman su inuwan al'arshi in ka wuce matashi sannan ka ji wannan karatu ne ka ai yanzu na girma na tsufa yau shekara hamsin shekara saba'in me ina maganar matashi to kai kokari ka samu wani daga cikin bayan Allah na gari ka haɗa kai da shi ku yi soyayya saboda Allah ku haɗu a kai ku rabu a kai kaga ka samu shi a ka samu kanka ne kai a matsayinka na wata wanda shedaniya ce ta kwalla farai sai ta yi lalata da kai to duk yadda ta samu daman da kai sai ita ga dama ya samu kai kuma ka ce ina jin tsoron Allah ka ci saba wa Allah irin wannan din kaga sai ka samu shiga wannan kategori to haka dai haka dai mu yi kokarin jama'a mu yi abu mai kyau wanda zai sauwaka mana wannan firgici da Allah yake akwai shi amma wallahi tashin alkiyama gaskiya ne kuma wannan daga hankali da fituna da damuwa din wallahi shi ma gaskiya ne ranar da za a ga tashin kiyama Allah ya ce tafalu kullu mud'atin amma aswa wa tadau kullu zati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد tashin hankalin ya kai ga mai shayar da zunguli ta jefar da zunguli ta wuce ta wai ga mata ga me yake ciki ba kar ka dauka nan zai zauna shi malam nan zai kashe bita shi malam nan zai haya san inda za a wacce za ta haihu din mai cikin in ta haihu ba a jiran sai an yanke cibin sai an yi raine shi sai an masa wanka sai ya fara zama sai ya fara rarrafe ran da aka yi shi nan zai tashi shi ma ya bi uwan ya san inda za a ji jama'a tashin alkiyama wallahi abu ne wanda yake ba ne sauki ba sai wanda Allah ya tsawata masa shi yasa wani wuri ta ji Allah yana ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya ce Allah yana ba da labarin tashin kiyama. Yace Allah ya gaya min ni ne farkon wanda zai tashi in aka hura kaho. To an hura kahon tashin alkiyama na tashi sai na gane da Musa a tsaye. Yace a kai Musa ka riga ni ne ko ni ne na riga ka? Yace sai na tuna ai ya taɓa cewa yana so ya ga Allah. Da Allah ya ci dalli akan dutse ya faɗi ya yi wani irin mutuwa. to kowannan firgitin ne da aka ce kowa zai yi fa sai ita man duk samawati shi dama wa karramu sai sai ita yayi na ta turan nan sai fa yanzu nan zo kuma za a mai mai sha masa to jama'a ta san alkiyama ba abu ne mai sauki ba ta mutane za su taho suna maye Allah ya ce ba komai suka sha suka yi maye ba azabar Allah sai tsaba walakin azabar Allah sai wa minan nas ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض Allah ya ce mutane kuma kala kala daga ciki akwai shaidanu a mutane saboda biyayyar da suke wa shaidanu malaman sababin rubun suna cewa wannan aya ta sauka ne kan wani tajiri a garin Makka sunansa Nabarul Harith to kuma ya haɗu da duk wanda ya aiki irin nasa dama ai mun faɗa malaman usul na cewa al-ikhbaru bi umumin lafzi la bi khususi sababi idan an ce abu kaza ya sauka kan wane to ba an ce ya tsaya a kansa kenan ba duran da yayi wani yayi aiki irin nasa kuma ayin tana hukunci a kansa to na gurin min harith shi ake magana wannan a kansa ayin ta sauka ta kuma gama da duk wanda ya kafirci irin nasa ومن الناس cikin mutane ya rasulullahi man yujadilu zaka tadda wanda yake jayayya da Allah man yujadilu billahi in an gaya masa Allah ya ce a yi kaza shi kuma sai ce to kaza ba an ce za a mutu a tashi ce to me yasa wanda suke mutu tun da har yanzu mu ga kowa ya tashi ba an ce za a tashi alkiyama ya ce yaushe har yanzu kana ta faɗa ya ba mu gani ba to duk abin da aka faɗa shi a yin Allah shi ma yana da abin da zai faɗa don ya yi jayayya daga cikin mutane akwai waɗanda suke haka man yujadilu billahi da bayin ilmin ba kuma wani abu suka sani na ilimi ba wala hudan haka kan shiriya wala kitabin munirin babu wani littafi mai haska musu akan wannan sai ya haɗa da duk mutumin da ya hau kujeran malanta kuma ba malami ba saboda ya ga ana girmama malamai ya ga ana ba wa malamai wani abin duniya ya ga ɗaukukan da malamai suke samu shi kenan shi bai yi karatu ba sai ya hau kujerar malamai yana amsa fatawa da jahilci yana fassara hadisi da jahilci yana fassara qur'ani da jahilci shi ma ya shiga cikin wannan wa min an-nas man yujadilu billahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir kai baka haddace alqur'ani ba baka haddace hadisan manzon Allah ba baka hada sun hukunce hukuncen sahabbai ba baka ji malamai sun koya maka abin da ake koyarwa na ilimomin da ake nema sannan ai fassarar alqur'ani ba haka kawai ka je ka yi wani kwasai larabci na wata shida ka zo ka ɗauki wannan littafi mai sarki wanda wanda kuka san shi ma in an ce musu gafar ta malam sai ba suke almajiri sai ka har kiɗe ɗaura rawani ka ce a ja baki sai a ja bakin bakin ya ja ka ana neman a jabaki ka faɗa to ina sai dai a jabaki kai ka fashe saboda baka iya bakin yayi wani wuri daban kai kayi wani wuri daban kuma iya abin da ka iya zani ko kuma kadin kan sunni ko dajin waliyai waliyar da Allah ya ce cewa man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi ya fito ni na fito zamu yi juna da shi haka dan haka man yujadilu billahi bi ghairi ilmi ya cewa zai yi jayayya da waɗanda suke magana akan ilimi wanda sun san Allah sun san ma'arifa sun san baki sun san fari sun san ilimin alqur'ani sun haddace shi sun ilimin hadisi sun haddace da yawa sun san sauran ilimomi na fiqh da hukunce hukuncen sahabbai za su yi magana akan aya sai wani jahili ya taso ya ce shi ga abin da ya fahimta to kai wane in ana cin zanko waye ke kiran kaza in ana maganar ilimi waye ke sa jahili a kan ya sa bakin sa ya ce shi ga fahimtar sa shi ga abin da ya gani ana ba ma'allin sa ba to kada mutum ya yarda ya ce zai yi magana cikin ilimin addini ba tare da ya sani a samu malami wanda ya naɗa kansa kuma jahili ne hatsarinsa ya fi likitan da ya siyo zai yi siyasa mai iyawa kirkitan da yanzu zai tiyata da iya ba mutum ɗaya zai buɗe cikinsa sai mutumin ya mutu sai a kama shi a ɗaure daga kan wannan mutumin babu wani ba za a ƙara amma in malami ya naɗa kansa kuma ba malami ba barnar da zai yi addini kafin a ankara ya yi yawa sai ɓata ƙwaƙwale da yawa an zo ana maganar wani abu daban yana fassara wani abu daban misali suna cewa akwai wani baiti a cikin alfiya وكل حرف مستهد للبناء والأصل للمبني أن يسكن سيادة كاو وانا بيصلي إرادي با أما يجي العرب bai bi malaman lirabi ba bai karanta alfiya a wurin malamai sun gaya masa ba saboda kawai zai yi amfani da kamusu na larabci ya fassara da tada baki wa kullu harfin to dukkan fili mustahiqul lil bina ya tantance ayi gini akai filin da ya tantance ayi gini wal asl asali lil mabni in kaga an yi gini an yi sakana a zauna a ciki a samu wurin zama gaba ɗayan abin da bai su yake nufi ba shi ya nufa ba amma kuma a larabci wannan wannan fassara ya yi a fassara amma ba da malle rabi abin da suke nufi wa kullu harbi dukkan harafi harafi shi ne a ba ta ba ja ha ka din to kowane harafi mustahibbul lil bina ya tantance ayi bina'in wani magana a kan ma'anar bina'i wani gini ne na ma'ana ba gini na ɗakuna na gida ba wal aslu lil mabni aslin abinda aka yi bina'i a kansa aslin mabni an yi sakkana shi ne ya samu sukuni a daure shi haka ake nufi a larabci a a larabanci amma da yake wannan din ya yi wa malami ne wanda yake kawai larabcin ya koya ba kuma larabcin na lirabi ba na tarjama ya iya alibu ba'un ba'un ba'un ko ko a wa'idun kaya ibrani biyu alamu ko uku wannan ya iya haka bai san lirabi ba aka ja masa wannan baiti وكل حرف مستحق للبناء والاصل للمبني ان يسكن sai ai kowane fili ya cancanci a yi gini a kai shi ko asalin abin da yasa ake yin gini saboda a samu ɗakin da za a zauna ko a kwanta ko a kwana Allah wannan fasara yayi kama da wancan to wannan fasara wanda ya naɗa kansa malam kenan fa wancan kuma fassaran malami da ya bi malamai suka koyar da shi iraji suka nuna maza hannun sun san aiki sun san layi me yiwa ba za ku gane wannan a cikin san karatu ba bari dawo muku da shi cikin mu'amala misalin da sun yake yi a cikin mu'amala yace akwai magana na yaren masu wannan layi akwai na mutanen gari yanzu misali dan goro in ka je kace kana son a baka goro fariya goma to duk dan goro ya san abin da kake nufi a yaren su kana son goro dubu don duk goro ƙwarya ɗaya ƙwaya ɗari shi ne ƙwarya ɗaya haka ne in an samu guda dubu shi ne ƙwarya goma ko a buhu aka sa ko a mayafi ko a leda ko a kwando ko a ne ga ƙwarya goma goro ne ƙwaya dubu amma hausan hausawa ka samo kore guda goma a zuzzuba goro a cikin kowane ƙwarya ko guda nawa nawa ne ga ƙwarya da goro a ciki su ne wannan ƙwarya ɗaya wannan goro ƙwarya biyu wannan goro ƙwarya uku ƙwarya guda goma da goro a ciki ko da guda nawa nawa ne ko ba lissafa ba ko ko a yaren makanikai makanikai suna da yaren su wanda yaran su ne suka iya kai da ka kawo gyaran mota in baka san yaren ba ba za ka ji ba ya zo yana dudduba me ya faru da motar ta sai kai ba ni sana sha biyu sai ka ga yaron ya ɗauko sana kwaya ɗaya sai kawo maka sai aiki ya tafi to yawan yi sabon yaro wanda bai san wannan yaran ba ya ce kai ba ni kawo sana sha biyu sai ya je buɗe akwati ya ɗauko sana ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kayan su balu guda ya kawo ranka daɗe gashi mai gida ga mana sha biyu na gidan ya karba ya duba da ga nan ba sha biyu bai kai na kika kawo mun mana sha biyu ka kawo mun tarin zumanu sha biyu har kai da baka kirga bane ai guda sha biyu ne saboda bai sani yaran ba ashe su bana ɗaya ce mai lamba sha biyu ita ce su bana sha biyu ku za ka dole sai an bi malamai ake samun ilimi ingantacce na halarta amma irin tekun ilimi da ake haifan su akan layi mutum ya ji kasar kawai shi ma ya zama malami a ya je kawai ya yi wani kwas na wata shi da shi ma ya naɗa rawani ya zama malami su ne za su zo su a sau da gairi ilmi zallu wa zallu da su wannan aya yake ne wa min an-nas man yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wala hudan wala kitabin munir mutum ya zo yana yin jayayya man yujadilu fillahi yana jayayya akan sha'anin Allah بغير علم بعد علم با ويتبع كل شيطان مريض yana kuma bin kowane shaitani maridin ne tangalarre ne taurin kai wanda yana ganin shi ya isa ya rashin kunya wa kowa shi yana da kansa malami kuma shi ke na waɗansu jahilai ma suka ɗauke shi malami balla wa azalla ya ɓata ya ɓatar da su to kutuba alaihi كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير Allah ya ce Allah ya wajabta a kan duk wanda ya naɗa kansa malami alhali ba malami ba ne. Bai san komai ba sai jayayya, bai san komai ba sai neman girma ko neman wadata wadata kansa da sunan addini, asalin addini kenan. ya nada kansa to an wajabta masa annahu man yuzillu an an kutuba alai annahu man tawallahu duk wanda ya dauke shi ya dince shi a matsayin jagora annahu yuzillu shi dai dama fataske ne shi ko zai fadi kaga zalla wa zalla kenan annahu yuzillu wa yahdihi ila azabi sayyid zai kuma nuna masa hanyar da shi ne fatar wanda shi wanda aka fatar din za su je su shiga azaban Allah mai kuna Allah ya kiyaye Imam Malik radiyallahu anhu wanda yake malamin mutanen Madina malamin duniya gaba daya wanda ya kai lokacin da ake cewa ba a amsa fatawa in dai yana Madina komai nisa a tako a zo wurin sakawa fatawar shi ya amsa saboda karka amsa da jahilci to abin da yake duk malamin da bai saba da haɗin ban sani ba ba malami ba malami a tambaye ka ka ce ban sani ba to shine ka nuna malanta in dai har baka sanin ba in ka sani kuwa to ka faɗa ka ce wallahu a'lam amma in baka sani ba babu wani tunanin za a ce baka iya ba ai wani ilimin sa bai yi zurfi ba tambaya kaza ma da aka kawo masa ya ce bai sani ba dama waye san komai in ba Allah ba sai Allah shine wa huwa kulli shay'in alimu ko kai kan azu cewa baka sani ba ma ai an yi saugarin ku kenan nan ne inda kake nan ne masaukin ka nan ne ɗakin kwanan ka ban sani ba yace su duk malami da kaji yana jin kunyan ya ce ban sani ba akan abin da aka nan bai wanda bai sani ba kuwa to ba malami bane yace banda ma ka dauka cewa kai za ka faɗa har ka koyawa almajiran da ke koyon karatu a wurinka in an tambaye ku abin da baku sani ba ba wani jin kunya ku ce ban sani ba ka ce baka sanin ba ya fi maka sauki akan ka yi wa Allah ƙarya ka ɗora wanda ka ba wa fatawan akan bada ka je kai da shi Allah ya muku azaba ko a akalla shi ya karbi mata ne yana ganin wurin malami kai da shakkar da shi Allah ya maka azaba ne ki da naka da naka kaga dan haka kutuba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudhillu duk wanda ya kama malamin da ya san malamin bai sani ba shi ma malamin ya san bai sani ba yana tafiya ne akan rashin sani amma yana tafa ko yana faɗa da wanda suka sani saboda neman girma ko don saboda nuna shi dan gari ko shi dan kasa ko don saboda shi dan kabila kaza ko shi dan wuri kaza saboda haka ba za a zo wurin su a ci su ba to ya sani ya fata ne yana fatarwa kuma shi wanda ya bi shi ya sani ya ji katacce da shi da wanda ya manta shi za su tafi ne ya nuna masa hanyar zuwa wutan sa in Allah ya kiyaye na يا أيها الناس إن كنتم كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلفة وغير مخلفة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمر إلى أرذل الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم kan wannan doguwar ayin gobe za mu tashi insha Allah ya ayyuha an-nas in kuntum fi raybin min al-ba'th فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر جل الرحم ما نشاء إلى أجل مسمى ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتفوتوا ثم نخرجكم قبلا ونقر جل الرحم ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم قبلا ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أجل الأمر لكي لا يعلم بعد من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج آية نبيار كنا أولنا سورة سورة الحج وداكي كرجع سورة عشرين لجيو أشين جير سورة القرآن إن شاء الله تعالى بودي إن ذلك صلى الله عليه وسلم تاشا أنت لا تيمان كنتم في رجل من البعث in har kana cewa ba haka bane kana kokonton tashin kiyama to bari ka ji yadda aka yi ta aka kawo ka misali wani abu ne wanda an san jim aigo to wanda aka ɗauki tuntun da shi a location ya ga yadda aka yi tuntun duka aka gama har aka ɗauka kuma ya zo ya sa ya kalla duka sai aka zo ana sawa a hajji ko a cikin wurin da ake kallo sai ana ganin sai ce ai baka sani ba gaba ma za a yi kaza gaba ma ai za a yi kaza to gaba ma za a yi kaza shine Allah yake magana da mutane in har kuna shakkan tashin alkiyama to ku ji a wurin wannan annabi Muhammad wanda komai an nuna masa komai ya gani komai ya sani babu wani abu a wurinsa wanda yake sabo ne yasa zaka ji annabi yana cewa an tashi alkiyama an yi kaza an yi kaza an tashi alkiyama an yi kaza an yi kaza kamar dai wani wanda aka ɗauki fin din na rayuwa gaba ɗaya da shi yanzu kuma an zo ana sa wa mutane ne ma ka sai ce muku ai gaba ma za a yi kaza gaba ma akwai kaza gaba ma akwai kaza don wannan ya nuna maka bambancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane dan haka gashi Allah yana ce masa ga yawo in mutum yana shakkan tashin alkiyama to bari ya ji yaya aka yi za ka gaba ku aka kawo shi kuma Allah ya gaya mana a cikin wata sura hal ata alal insani hinun min ad-dahr dan ya kashe an maskura an yi wani lokaci mai nisa wanda mutum ma ne sunan mutum bai zamo ana ambaton sama ba kai da aka zo za a yi shi ma an tsara kasan da za a yi shi ba a san ma me yin shi ba sai da Allah ya ga dama ya hura wa wannan kasan rai ya maida shi mutum to saboda haka Allah zai ba mu labarin yadda ake yin mutum da yadda aka yi mutum na farko da yadda aka yi mutane iri na irinka wanda aka samu a cikin jakan mahaifan uwayenmu wata jaka wacce take an sa abu a ciki amma ana gudu da ita abin bai faɗo ba wa yake iya wannan ba Allah ba kuma bakin da kan na tsuntsuye yana ƙasa amma abin da aka sa a cikin bai faɗi ba ko a zauna ko a tashi ko sai lokacin da Allah ya ga damar da shi sai ya fitar to duk wannan karatun mu na gobe zai nuna mana insha Allah Allah ya mana gafara Allah ya ji kan mu ya ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya sa ka wasu malaman mu da alkhairi Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ubangiji ya sa wannan azumi da muke yi karɓaɗɗe ne kurakuran da muka yi kafin wannan wata da wanda muke yi cikin wannan wata ya Allah ka yaɗe mana Allah ya sanya mu cikin wanda suke samun rahaman Allah a wannan wata Allah ya sanya mu cikin wanda Allah ke musu gafara a wannan wata Allah ya sanya mu cikin wanda yake kyantawa ga barin shiga wuta a wannan wata Allah ya sa mu dace sallolin mu da ayyukan mu na alheri duka Allah ya karba mana Allah kuma ya hana mu bata Allah ya hana mu bata don Allah yana gaya mana ko yadda ake bata alheri ko kyauta kai wa wani in kai masa gori to ka bata kyauta ya ayyuhal ladina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal adha in kai wa mutane sadaka sai ka zo kana gori wane ya manta ne da ba don mu ba da ba zai masa kaza wane ya manta ne da ba don mu ba ta ina zai samu kaza to sai Allah ya bata ladan abin da kai ko ba wani ya bata maka ba kai da kanka saboda haka Allah yana mu bata abin da muka samu a wannan wata na alheri jama'a ga lokacin na ta tafiya watan na ta tafiya yanzu nan kwanan nan cikin satin nan zaka ji an yi rabi to yau mun yi nawa sha biyu ko sha ɗaya sha biyu ko to gobe biyu za ka fa za ka bi zama sha biyar daga an yi sha biyar ɗin nan sauran ya zama suko saura kaza saura kaza har ana cewa gobe sallah ko ka ga in ba mu dage mun yi ta kokarin samun abin da muke samu a yanzu ba ka ga wai jiya kayi asan yau ba za ka yi ba shekaran jiya ai da kai asan yau ba sai ka yi ba to dole da baka yi nan ba asara ka yi duran da kai nan in ka samu dama ka farka cikin dare ka tsara ko bayan ka yi suhur ne karka yadda ka kwanta ka fito masallaci ko a ɗakin kai ta nafila har a yi sallah Allahumma inda za ka iya kaiwa ma har rana ka hudo ka yi wani nafila sannan ka kwanta in baccin za ka yi mu tashi mu nema wurin Allah dama ne muka samu wai suna cikin da sun yi ibadan nan amma Allah bai kawo su lokacin ba sun rasu yanzu suna kaburbura inda suna raye abinda sun gani a kabarin nan da Allah ko bacci ba za su yi ba saboda haka jama'a mu da muka samu dama mai amfani da dama Allah ya tsare mu alhamdulillah rabbil alamin arrahman malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو والخاتم لما سبق له صلى الله عليه وسلم والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم